شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah bisa ga tara mu don ci gaba da karatu littafinmu na Nabiyur Rahama kuma muna karatu ne a yakin Hunaini ko satin da ya gabata mun karanta cewa ko muna za mu tashi kan jarumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya tsaya a fagen daga duk cewa sahabbai sun tarwatse sun watsi saboda abin da ya faru da mun karanta satin da ya gabata قال البراء رضي الله تعالى عنه عن ثبات صلى الله عليه وسلم sabi barra'u dan azu dake cewa zai ba mu labari dangane da jarumta ta manzon Allah da jajircewar sa sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana wallahi idha marra al-ba's naltaqi bihi yace wallahi kunna mu mun kasance in this barra bin azb idha tamarra al-ba's idan yaki zafi ya rintabe bala'i ya ce bala'i ya ce naltaƙi bihi ai sai mu je mu kuya a bayan manzan Allah ya ce idan bala'i ya yi bala'i ya yi zafi to sai su dawo bayan manzan Allah su kuya da yake nuna maka cewa manzan Allah kullum shi ne a gaba yayin da bala'i ya yi zafi ya ƙirin taɓe kowa ya tsorata shi kuma yana gaba sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne jarumin jarumi nattaqi bihi yace wa inna shajja'u minna alladhi yuhabi bihi wanda fi kowa jarumta a cikin idan yaki yayi zafi ya rintabe shine wanda zai iya tsayawa a gefen manzon Allah to wannan shine fi kowa jarumta a cikin sahabbai inji barra'u bin az ina fata an gane galibin su suna dawowa bayan shi ne su kuya saboda shine shugaba kuma shine jarumin jarumai yace to wanda fi kowa jarumtar karfin hali a cikin mu shi ne zuwa dab da manzon Allah ya tsaya ya jajirce to wannan shi ne babban jarumi a cikin radiyallahu ta'ala anhu yace ya ali rasulullahi yato laqad kana alaihi wassalam ayatun fi istibati manzon Allah kasance shi abun lura ne wata aya ce a dangane da tsayawa a fagen daga baya gudu ba da da baya yace washaja'a manzon Allah kai kololuwa a gurin wasta fadu wani jarumi da jarumta to mazan Allah ya wuce din da kake tunani sallallahu alaihi wasallam yace wal idam fi kulli mawqifin sannan kuma shi manzon Allah diyayin da aka shiga cikin rintabewa na yaki yaki zafi to shi zaka samu gaba yake yi ba ba yake yi ba yayin da kowa ke shirin ya ja da baya ya kuya ko ya gudu to shi kuma gaba yake yi gashi da mun kanta da ku ko cewa da wannan bala'in ya faru aka watse sai mu zalai kuma zaburi ma dabbar sai kare shiga cikin kafara har sai da zanto wanda yake riƙe da ragamar alfadarin manzon Allah shi ne ke kulin riƙe dabbar ta ta gudu ta ta shiga cikin su don kar ayi manzon Allah wani abin da bai dace ba amma shi zaburar sai yake rinke shiga tsakiyar su kafirai a yi ta kawai ta kare sallallahu alaihi wasallam yace wa qad sabata ko kuna sabatul jibali manzon Allah ya tsaya ya zai ya tsaya a yakin hunani yadda ka san dutse haka dutse da ai babu wani abu da za a yi na guguwa ko iska ko ya raurar da dutse dan dai munin ba mu da dutsen ne ma amma in ka san meye dutse ka kalle su yadda dutse gan shi wani gingirin wani irin abu abun mamaki abun tsoro ma wani dutsen manzo Allah haka yake tsaye a cikin fagen daga ya fuskanci kuma kafare ko gizo baya yi yace hatta raja ilaihi manil hadama hatta ya ci gaba da tsayawa kuma ba da umarni da a kirawo sahabbai da suka gudu kowa ya dawo kuma yana fuskantar abokan gaba har dai a ƙarshe duk wanda ma suka gudun suka dawo cikin hayacin su kuma suka dawo fagen daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka da bai tsaya ba bai sai shi ma tsorata kaga da abu ya lalace shi da ba an gane yasa shi manzon Allah baya tsorata jarumi ne na kololuwa na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam ya ce ina miki mina sahaba ko ya ce ya fanka labatul ma'arata daga nan kuma sai yaƙi sake sabon salo min alhazima ila nasib a farkaran farko kamar an samu galaba akan musulmai saboda sun gudu sun watse sun tafi da gudu illa wanda suka dan tsaya kaɗan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da manzon Allah yayi wannan jarumtar tashi kuma ya ba da umarnin a ta kiran sabu su dawo gida gida kabila kabila tawaga tawaga suka rika dawowa to sai ya ki canza kuma salo daga cewa da an tsara akan kafirai sai kuma ya dawo an karye kafirai da an tsara kan mu'minai da kuma ya dawo Allah ba su cin nasara ina fata an gane ya ce walam tako nani fadal fursatun farzatun ulaika an-nafaru min quraish alladhina la zalat lawsatul shirki fi uqulihim malaki cewa asalin abinda wa'ancan qurayshawa ko wasu daga cikin qurayshawa wanda sun musulunta a fatahu makka amma dai har yanzu akwai ɓurɓushin shirka tare da su ganin an ci an kore sahabbai sun tarwatse sai suka yi murna a ransu suka ji daɗi suka faɗi maganganu ma na ɓatanci saboda ne suna ganin cewa yanzu za a kage tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga suka yi murna suka yi fatan alkhairi cewa a tarwatsa musulmi to suna cikin kuma tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ne na malaka cewa ga su waɗannan mutanen damar da suka samu ta farko an kore musulmi burinsu bai cika ba ba su samu abin garin su yake so ba wanda dama su sun musulunta a ɗazu ko a jiya ne aka fito fita yakin hunainu kuma to amma shirka da ƙurƙushin tana tare da su don ba san kuma mana addini ba illa dai sun yadda sun bi manzon Allah sun yi da suka ta Allah to amma ilimin addini ba su da shi to zaka suke kishin asalin addinin su na kafirci a wannan lokacin suna murna da abin da ya faru da musulmi yace to sai lanto abin suka kiyasta a cikin zukatansu a cikin kwakwalansu wal gairu da haushi suke na musulmi wal haqab wal hasadu fi qulubi akwai kunci akwai bakin ciki akwai hasada akwai gaba akwai tsana da suka musulunci da musulmi to kuma gashi yanzu karan farko an kore musulmi kaga burin su da cewa da ma a turmuɗe su duk a gama da su da haka suke bukata to amma kuma Allah bai yadda ba yace lam yatimmu lahum menene tashfihi min rasul sallama yace abin da suke fata na buri ya faru ga manzon Allah wal muslimina da manzon musulmi bai samu ba bai su ba idh yaqulu ahaduhum ɗaya daga cikin su mala cewa wa huwa yara tarajul muslimina lokacin da ga musulmi suna guduwa suna da da baya a yakin hunaini sai ke cewa la tantahi hazimatuhum min al-bahri babu wani abu da zai hana su gudu yanzu daga wannan gudun da suka yi ba abu da zai dakatar da su sai ko sai ce kaga daga garin makka in kai jabar ina daifa a nan tsakanin aka yakin hunaini kaga idan ka iyo bangaren wa kudu ko dan zaka taho jidda kuma nan teku yake to shi sai ke cewa wai gudun da sahabbai suka tun daga wannan gefen daifan ba abin da zai su tsaya har sai sun dangana da teku a ga tsabar mummunan fata da yake musu wai ma'ana sun gudu sun watse an karya su a yaƙi sai ki ta ba abin da su dakata daga wannan gudun sai ke ku wa ya kulul akaru ɗayan kuma yake cewa ala batsalar sihir yau ya ce tabbas yau tsafin da aka yi mana to yau kuma ya kare shi ya ɗauka cewa wai tsafi aka yi ma aka ta garin makka a yaƙi ina ba ta gane ina ta kuma ga su ma a yau ana musu abin da suka mana ajiya an karya an karya tsafin su ana musu kuma za a kashe su kuma kuma karya su a yaki sai ke cewa yau kam sihiri ya kare wa raddallahu ga kaidahum malaki ta to Allah ya maida musu makircin su da suke kulla musulunci ko wa zaidahum da bakin cikin su fi nuhurihim Allah ya maida musu shi a kawunan su abinda suka yi buri ya faru ga manzon Allah da musulmi ya faru ba sun yi burin daga wannan yakin a tarwatse a kashe na kashewa musuluncin ma ya kare kowa a gama da shi da kuma Allah da yadda ba daga suka bakin cikin su ya koma cikin su ya ce ha'ula'i su waɗannan mushrikan kanu aulan nasu wa asra'ahum talaban wa akbarahum nahaman inda isma algana'i yace su ne mutanen da suke da suka fi kowa buri da kwaɗayi da zuwa gaba-gaba in aka zo rabo ganima amma ga abin da suke faɗa kuma musuluncin da musulmai kafin a gama yaƙin suna burin ina ma a karya manzon Allah da sahabban gaba ɗaya a gama da su to bayan an gama yaƙin kuma an samu ganima su wa'annan din suna kuma a sahun gaba na a ba su ganima su zama mana za musulunta ne ai kokarin sha maka ne sun musulunta ne a maka kaɗai yan kwana biyu kuma ka tawaƙin huneni to wani shirka ta zuce su sun yi burin a kare manzon Allah da ayatin huneni Allah bai yadda ba to bayan an gama yaƙi an samu ganima mai yawa kuma suka tafi gaba gaba su ma a basu manzon kuma sai ta ɗebo raƙumi guda ɗari ku ba mu wani ya san su sai a basu ya ce manzon Allah akwai ɗana wani shi ma wallahi ɗan wani abu ne hana shi da yanzu shi ma zaƙin nan shi ma ɗauki raƙumi ɗari ka kaimar ba shi kenan ba ba kuɗi kake bukata ba to ga zai masa ya manzan Allah ai ni ma wallahi akwai ɗana wani shi ma karatu shi ma ɗauko abu ɗari a bashi haka yi rinka musu diya duk abu ya kasa ma ɗin hune ne gaba ya su rabewa bai ba wa mutanen madina ko ɗaya ba bari almuhajirin asalin musulman farko sabon farkon nan ba abin da aka ba su hakin hune ne duk waɗannan su aka ba sabon musulunta ba burin kuɗi ba ko kun ji ga abin da suke faɗa kafin a gama yakin sun ɗauka cewa Allah zai karya lagon musulmi a gama da musuluncin ma gaba ɗaya kuma sun yi fatan haka kuma sun yi burin haka to amma da shi Allah ya san zuciyar mutane yanzu kuma sun ga an nasara kuma suka tuho ayi yakin nan an fafata kaza kaza kaza ayi kowa yana kuɗin a basu ganimar sa dewa manzala kuma ce a basu sallallahu alaihi wasallam kace zaka samu su ne sun fi kowa zuwa gaba gaba ya da kuma fata da buri in aka bai rabon gani ya ce min ma ya kuluna inda al'almi Allah sadau ga shi kuma sun faɗi maganganu marasa da lokacin da aka shiga cikin firgici da kuma tsoro wa yi tsoro inda almi a taɗan kuma suna da fatan buri a ba su kaso mai yawa yayin raba ganima in yaƙi ya zo za a rinta da a yi fagen da a yi a fafata ba su yi gaske ba su koma gefe su ɓuya an gama yaƙi kuma an zo raba ganimar yaƙi ko su ne a gaba ɗabata an gane to za ka yi da su sai sa idan baka koyi ɗabi'un manzon Allah ba ba za ka yi shugabanci ba ba za ka yi shugabanci dole sai an yi diplomasiya a wasu abubuwa kana sanama sai ka rabu da mutum ko yau yace asbabul hazima wa amilul nasari fi hunaini abin da ya jawo aka samu karan farko aka karya lagon musulmi suka tarwatse da kuma menene ya faru ka lura da abin da kuma Allah ya dawo aka samu nasara akan su kafirin daga ba a karan farko an samu cin nasara an domin an kora musulmi sun wada mun karanta ai wajen mutum dubu goma sha biyu gaba ɗaya sun tarwaɗe sun gudu illa mutum bai wuce goma ko ashirin ba haga an an an gama da su aiki kenan to me ya jawo hakan ta faru shine malam zai kawo mana sannan kuma to yaya aka yi kuma bisa hikimar Allah ya canja wannan karyewa a yakin zuwa kuma cin nasara abubuwa na haka guda biyu kenan ko to za mu ji su insha Allah yace abu na farko waqa'atul hadima fi jatil ula dinati asbab yace an samu karyewar lagwai bangaren musulmi a karan farko saboda da dalilai masu yawa min ha daga ciki anna shay'an min al'ujbi tasarraba ila qulul muslimina a karan farko alfahari da fariya da ji da cewa suna da yawa ya shiga zuciyar wasu daga cikin musulmi har ma suka faɗa wannan abin shi daza musu kuma Allah musu jarabawa don ba su danganta wa Allah da sara ba suka danganta cewa yawansu da kayan faɗansu da yawan adadinsu shi dai sa ba za su yi su a yaƙi ba to sai Allah musu ladabi ina fata an gane ya ce lamma ra'au adaduhum da suka ga yawan su mutum dubu goma sha biyu fa qad qala rajulun minhum har ma wani daga cikin su ke cewa lan nuglabul yawma min illatin ai yau in dai dan adadi ne zai sa a ci nasara a yaki to ko mu yau ba za su mu da yaki ba saboda mun kai mutum dubu goma sha biyu haka yawan ya kai yawa ya ce fa shakka dalika Allah ne sallama sai wannan abin yau manzon Allah bai ji daɗin maganar da ya ba to amma ya za a ya riga ya faɗa ina ba ta an gane kuma mun karanta tun farko cewa ba daga cikin asalin manyan sahabbai bane wanda suka musanta ne a garin Makka dazu ko jiya ba su da ilimi da ya shafi tauhidi mu'amala ya aka mata ba su da shi tun musanta jiya an tafi yaki a yau kaga ba su da ilimi amma suna da imani to ba san cewa haka din ma haram bane a musulunci yin alfahari da kuɗi ko mulki ko ilimi ko matsayi Allah baya so har kullum suka ce malamai duk wanda ya alfahari to sai Allah ya kaskantar da shi Allah baya son fariya kullum kana dangantawa Allah ni'ima ko da me maka da matsayi sai kana cewa alhamdulillah ta gode wa Allah ka nuna cewa ba karfin ka bane ba dabara ka wace sai Allah ya kara maka kuma sai goyi da bayan ka yace wannan maganar da yayi manzo Allah bai ji dadin ta ba to kuma ya riga ya faɗa ba da za'a da shi to wannan sai fara da daga cikin abin da sai Allah darrabe su ya musu ladabi da ku gane ba yawa ke sa a nasara a yaƙi ba Allah ne ke ba da nasara yasa karan farko sai Allah ya bari suka tsorata suka gudu aga da Allah ga damara shikenan an gama gaba ɗaya ma kuma sai Allah ƙara dawo da su ya sa musu nutsuwa aka kuma yaƙin aka kuma ci nasara shikenan ya ce abu na biyu rudu shabban ya sa da yahim silahun ko auslahun kafin a wannan yaƙi ce samari da yawa sun fito wanda ba su da ma kayan yaƙin kawai ba su da wani kayan tattali babu mutane suka fito yaƙin su da yawa matasa kawai su je a je a mutu a yi shahada ana kabara ko Allahu akbar ai mutu ai za a yi saboda bai san hanyoyin da ya kamata ba ya ce wa inna ma inda hum himasa wa tasarruf kawai suna da kishin addini ne da kuma gaggawa bai ma ɗabi'ar saurayi saurayi galibi duk inda yake yar abubuwan nan guda biyu gaggawa da rayuwa shi so yake kawai komai a sharp sharp kuma suke ta ma yanzu samari wani abun soyayya ne na manta abin faka faka eh kawai faka faka eh sai zama kawai da Allah malam faka faka shi kawai ai abu da wuri so wannan kuma ba a nasara da wannan gaggawa to duk inda matashi ke dan bai samu tarbiyya da kuma bayanai daga cikin gun dattawa ba masu hankali aka samu duk abin sa rushewa yake in taso waye da ilimi da waye daga rawar kansa ya hana ya samu matsayin da ya kamata in taso waye da kasuwanci da zari girgiwa kansa da gaggawa da fantamawa da rahin lissafi suka kan yi ce mai jarin ya kare haka suka tafiya in mulki gaba sau da yamma haka ne galibi gaggawa ba zuwa wannan mai jawo yankan su karewa yaƙi ai giggiwar shugabansu ne ko an ba shawara yaƙi ya ɗauka saboda na gani shi ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani ga manya sun ba shawara ba a fitowa yaƙi da mata da dukiya kamar da mata da dukiya gida in mun ci nasara shi kenan mu je mu same su in kuma mu aka sa yaƙi mu gudu mu je mu samu gidan mu lafiya kalwal to kuma sai yaƙi na fata an gane to galibi matasa wannan ne ke kashe su ko a gun neman ilimi ne haka ya kashe su shi je kawai ayi faka faka ayi shaf shaf ayi oya oya na fata an gane yana ba zai karatu bin ɗalibi ne sai ana gobe jarabawa sai ya kwana ya zai sha wani abu ya kasa yin bacci ya ta kira min ko ya ta kira min abubuwa in gari ya waye bai sai magana da kowa ba dan zai manta abin da ya kira min har sai ya shiga aji ya samu ya rubuta da yawa daga cikin matasa aka samu masu masu yin karatun idan ya gama rubuta jarabawa ka ba shi awa ɗaya in ka dawo da koshin ba zai amsawa ba eh ya manta na mata ba haddace waye ba da ba wai karatun ne ba kawai ya yi duku ne ya haddace kawai bayanan kaga to me zaka mai daje zama karshe kuma wannan bala'in da yake cin mutane ko kaga dai ana ta ihu kullun akan karatu na zamani na zamani na zamani to gashi yanzu tun daga secondary school an kashe ilimin dalibi za a rubuta mara amsa akan allo da kafa ta SSCE haka ake yanzu in primary school ne kuma za je su biya su ne ko din kowa ya su biya su kuɗi cewa wannan santan kar ya faɗi saboda business ne ko ba ga bane sai ga ɗalibai yanzu ana samun 9 credit wanda yake da F9 a 90 ya fi mai 9 credit ne yanzu saboda shi ya yi karatun da gaskiya san abin da yi ba a san me faru ba dai ba ba shi makin a jaraba sa ba ko ba shi bane sanda ake zuwa ra'ayi waye a taura ɗan sanda da wane ne da hankof da bindiga da haka ake yanzu ba tun daga fara secondary school an kashe ilimin kawai siya ake za a je a biya santa a yi kaza kaza kaza shikenan in ya tafi jami'a ma zai samu rubutattun malamai wanda bai san Allah ba kawai ya ba su kuɗi kawai su mur abin da yake bukata komai yanzu sai dawa ake a Najeriya to na rufe daga bashi tun dima kuɗi zai bada to an waye gari da appointment ma sai dawa ake aikin gwamnatin fa za ta maka ga aiki ya fito ka kawo miliyan biyar ke ka ba da kuɗi ta baka kwantumin leta shi can haka ba ta irin ta najeriya yanzu fa to ka gwanin ba mu da fice fa nan gaba sai dai allah ta ɗauki kaga wanda ya karatun ga kwalin tunda dai kun damu ku kwali kuke bukata to zai tabbi ko ta ina ne ya samu kwalin mai kyau amma a kansa babu komai da ya karanta za ka je ka ga mutum ya yi digirin nan da ake yi na cikin kwalejin nan ko masu yin na haka shi na education ne fa don zama malami ne fa amma ya gama kuma ya fito empty head ne da shi kuma da ɗauke shi malinta to me zai koya yayan ku me zai koya musu to wanda kuma ya iya karantarwar ma ya karantar da yaron da dai yadda ya kamata to yaron ba ruwa da koyan karatun saboda ya san ran ƙarshen jarabawa za a rubuta masa koshi a amsa ya kwafa ne kawai ci kayansa ba zai karatu ba haka muke tafiya yanzu kaga cin amana ya tabbata ke to bare kuma ka da bangaren karatun addini ba a ma sha'awarsa saboda ba albashi ake biya ba ina fata an gane amma daga wani abu ya faru kuma kowa zai buɗe baki magana kan addini ko ba da ilimin addini har ma yana kokarin musu ya halatta wani abu ko ya haramta ba tare kuma da ilimi da yake da shi ba kaga an shiga masifa bakin kaga ma adama koma kin to shi yasa kowa sai sanya ya zai da ƴaƴansa ko ba shi bane ya za ka yi da su sai ka sanya da za ka yi da su Allah ka tsare imanin to haka ce an samu daga cikin abin da ya jawo aka samu karyewa a kalan farko ya ce akwai fitar matasa da yawa a sahun gaba a yakin tare da cewa ba su da makami ba su da abin da ya dace sannan ba su da training ɗin yakin ma ba su iya ba ba san kan shi ba me yake gaban su shine kawai suna da kishin addini kawai a je a shahada Allahu akbar Allahu akbar shi ke shin aka rinka da mutane ai an baka ba ya za a je a ma wani bayani a saka lokacin masallaci ka sabon kuma kai aikin Allah to to waye kuma arne kenan tunda mai sallah ka kashe shi an halatta ma kashe shi to waye kuma ya rage a duniya kaga ne matasa babu hankali sai gaggawa komai matasa a yanzu gaggawa ne komai ma gaggawa ne shi sokin da shi ne zama DC din jami'a haka yake fara auki ne haka kwarai da gaske eh in layin boko yake in dan kasa ne kuma sai ka ta shi ne dan gote komai ma duk komai nashin wai ba hanyar da ake samu komai haka matasa suke tafiya za ka samu ya riƙe wayoyin ne ta kallon abubuwan da duk zuri'arsu ma babu irin kalan arzikin ba ma zuri'arsu ba duk yankin da muke rayuwa babu kalan wannan arzikin da ta gani a wayarsa kuma sai alayhi cewa so yake ya mallaki irin wannan ko babu wani abu da yake yi daga dare daga safa har dare yana gindin bishiya kawai ko yana kwanciya ɗaki baya karatun bokon baya sana'a baya noma baya kiwo Allah ubangiji ya sauke yasa la yanzu bala'i ne akan iyaye dole ka tsaya tsayin duka ku yi daga da 'ya'yanka kowa sai ya bi daidai har ya balaga in ya kai baligi ka yi iyayen ka yi sai ka ba kanka haƙuri ni na gama nawa sauran kai da Allah sai ka yanke kanka hutu amma wallahi kawai da ka haifa ya ka zafar da su ba ruwanka da su baka bibiyar su baka musu jawabi baka musu seti to ka shiga uku wallahi amana ce mai ƙarfi a kanka wallahi amma da ta bala'i in har ya zanto shekarun baya can saboda a kare imani ƴaƴan uba zai tsayin daka ya rike ƴaƴansa tare da shi samar noma ko su je gona ko su tafi ina ne ai kaza kaza shekara sha biyu sha bakwai sha biyar ya masa aure don ya rike imaninsa sai to a yanzu kuma ya kamata kina a lokacin babu batsala fa babu tafi a fili fa amma yanzu fa ka ga yaro ƙarami ya ɗauki waya irin wannan an tura masa bulletin yana kallo mata da mazafa bulletin shi kuma mai turawa a PO a wannan abun nasu na wurin yan cajin baya jin tsoron Allah bai san meye Allah ba shi kuɗi yake bukata duk wani abu tura kawai ke shawa shi kuɗi shine burinsa kuma haɗa mutu bai samu nutsuwa ba tunda ya taimaka gurin yaɗa barna da bala'i a ban ƙasa yara 'yan mata sun san komai yara maza ƙanana sun san komai alaƙa tsakanin mace da namiji abin da ya sani ma kai baka ma sani ba inda shi kai ka tayar da kunyar tarbiyya abu da baka sani ba sau kana ne analog ko ba ka bane a wa taɓa cin wanda ake aure ga da ake aure kada ka ba taɓa ga maka ba faɗa yi saboda ko karatun aka zo na babun a babul muwazabatul gusli ya ce ƙarewa da malaman an rika ma wani hasa kafin a gama darasin saboda ba a so a faɗi magana da ba a ma ka ɗauka wani abu daban to amma yanzu fa duk yaro ya san abu da baka ba kuma la alhakin iyaye ne dole ka tsaka ga yaya gidanka yake ita kanta matar taka ƴaƴan naka in so wanda ya kai munzalin sai balaga to ka gama naka in yi ba Allah ku tafi tare in yi ibin Allah ka ba zuciyar takuri ka sallame shi tafi uzurinsa dan ka tsira da imaninka a gaban Allah amma bala'i ne babbe ke jiran al'umma ga shi nan ba san iyakar sabuwar lai ta kowane ɓangaren rayuwa kun za mu shi muke fa ba ɓangare ɗaya fa yake da ɗaya fa yanzu a Najeriya nan fa kowanne a rushe ne shi yasa kuma manzon Allah ya faɗa mana cewa Allah ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran zuwa ƙarshen ayar kowa ya sani zalla yayi hadisi cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa ya san hadisi wannan haƙƙi ne akan iyaye su tsaya tsayin daka kaga cewa lalle gidanka da zuri'arka suna bin Allah iya ƙarfinka har su kai munzalin balaga su ka gama naka amma wallah in ba ka yi ba ka je gaban Allah za ta yi ba alaƙin ta wallahi wallah mutum zai gane kuskuren duk abin da ke faɗa nan wallahi ba ƙarya ba ne kuma wallahi sai mutum ya gani to ya rabi na ta neman tuwo to ku zaka nema in tinkiya nema kai za ka gama baka ci tun ba koshi ba har ka mutu ba koshi ba kuma ga bala'i da zaranka a lahira sannan kuma Allah ya tira albarka a cikin komanka yau ta kada mutum an gasa zauna ka mutu bayani na addini tun da kake kowa ya sani aiko yau ka taɓa musu haka wai shi ya saka ta a makaranta shi kenan ya gama ya suke bai sani ba matar ta kama yaya ka taɓa ya kake zama da kake mata bayani na addini ba ruwan shi shi shi neman abinci yake ta wannan bala'i ne ba kankani ba a tafiyar da ake yanzu dole ne don kana da 'ya'ya ka koya musu ilimin addini karan farko kenan su san Allah su san manzon Allah su san kyawawan ɗabi'u na gaskiya da amana dole ne ka tsaya kan wannan sannan yana tasowa ka tashi ilimin zamanin kuma ka haɗa da sana'a ko ba shi bane amma ga ni bala'i ya zo mutane ko ta makaranta ka bude secondary school fa wai za a wuce daga safa har karfe 5 to in yema kuma dan naka da kai fa sai me zai koya kuma duk wanda kanta education ya san cewa ko a education din arnan ma haram ne haka ko ba haram bane ne ne darasin gaba daya to zai gama secondary bi ko sana'a ba duniya to na ya kama gashi yanzu ana halanta cewa ku saka ƴaƴan kuma a secondary ma ne saka nikan ta koyon sana'a don ya iya cin abinci. Ni na mamaki ma masu karatun ma. To bana kuma da karatu makarantu kai Allah ya laba mu da tushen rabu sira. Sai ka buɗe makarantun da kilayen ka ne, ka buɗe takardar su kuɗin private mana. Kuma ka riƙe yaran kai sha biyu a tashi mana. Kai ka huta malaman ka sun huta kuma ka samu kuɗin. Amma ka riƙe tun daga safa har ƙarfe biyar saboda me to. Kuma wani abin bakin ciki suna fasewa ne cewa fa ai da la'asar din azhar din ana koyo da qur'ani ne to haje yanzu anan inna ilimi ne haka wallahi zai fita a mutuncin yawa sa yanzu ka dauki darasin qur'ani shine na la'asar bayan an gama gajiya boko na cin tuwo shine da safe sannan kuma tashi fresh inda gaskiya ne da safen ku yi afi islamiyar mana qur'ani hadisi fiqh har karfe 12 in yi su da ranar ayi boko mana in gaskiya ne ta wata tun da ba shi bane an yi maye ne fake da annoba to ka gani ka gani to nuna zai koya a lokacin ya gaji da environment ɗin da yake cikin yaron ya gaji fa ina mamakin masu private kudin Allah ba su da basira da yawan su Allah ko kudin kake nema akwai da ake gyara neman kudin ka samu da yawa ai ana gyara neman kudi a kante shi amar fasali ai ko ko ba shi bane a ba ta da lissafi why sai ka bude makarantar ka kai kai karfe 11 ko 12 ko an tashi mai kyau karatu ka samu kursus masu daɗi masu kyau ka saka ma yara kawai duk wanda ya dawo ba ban shi saka shi a islamiyya in na gada ma in bai gada ba kai ba kai da haƙƙi a kansa kalas kuma wallahi duk wanda bai koya ƴaƴansa hanyoyin da za a samu sana'a ya iya sana'a ba ka kashe kanka ka kashe ɗan naka yaushe zai gama karatun shi kansa ya samu aikin wata ya ciyar da kansa kudin zai ishe shi ne to kuma zai taimake ka ne to amma ka nuna masa nau'o'i mun ga sun iri iri ai wanda ya kasuwanci ba to zaka san kala kala ai ya iya tayi ba kasuwanci bane ya iya harkar sola ba kasuwanci bane yanzu yanzu a masa waya da Allah ka rubuta ka gyara mun sola na da ya ja kulkulkula ba dubun sa biyar dubun sa uku bai sama abinci ba to kun zama ba ku da basira sai ka kirsa gane me yake da mutane kuma ga mu ta tafiya kuma gashi mu Allah mana albarka aihuwa ba kama hannun yaro in sun ce mu a area samu ko an yi planning din ma ba zai planning ba haka suka ce wasana saboda ana shan kuka sosai ko ba shi bane ita ko tana kashe duk wani poison a jinin dan adam ko eh to shi kuwa so plan din ba yau matan namu ko sun yi maganin da ko ta yi ta ma kuli kan kai wasa ma ya ma ka bar ta kawai kamar ta kawai ku yi saranda to amma ba ku da lissafin ya za ku yi da rayuwar ku da ƴaƴanku wallahi ba daidai bane ana yi ne fa amma nan gaba za ku gane illar abu wallahi nan gaba za ku gane yaro ya kai shekara 20 bai iya komai ba a duniya ba abin da ya iya kuma ya gama sakandaren ya rasa ya za a yi karatun gabar sakandaren wa zai jamar to ke fa za ka yi ko biyan kuɗin za ka yi kuma ka biya da gawa to zai zama ne amma da an koya wa sana'a daga sakandarensa yana ga sakandare ya ɗan iya ya fara jin da ya shiga ɗaya ya sa kai shi a jami'a tun daga ta Allah ka wata yau sai ka saka ka je ka bara ka gani man ka ga gurubu ya sa kai shi a jami'a har ya gama kuma da kuɗin sa shi yake biya saboda yana sana'o'insa amma mu ba mu da lissafi kuma mu ya lalace din mun zama wani iri kamar ban zama da basira saboda mun jefar da karantarwar manzon Allah shi ne abin da muka karanta karatunmu na abin shehu sunna yake cewa duk wanda yake alaka da yan bid'a Allah zai hana mar hikima ka tuno amma ba ka tuno shi ba ina ka ta damsu basira ta kenan ko shafi basira kenan haka ne mana haka ne mana dole ka tashi ka sanya da kai da zuwa ka wallahi in ƴaƴa matan ne ku buɗe makarantu mu da kuma private school a karantar da yaran sana'o'i a cikin sakandaren kan ta gama sakandare ta iya ko ɗinki ko wifin ko kyasarin girki ko haɗa su wani kek da alkaki duk ta iya da abubuwa ne ba gari bane da ake yin aure gashuwa to ta iya yin su cincin suwa ba ta rinka samun kuɗi ba ta iya ɗinki ta iya ƙera su da kasuwaye ta shiga tana ga ta a gida a zaune amma tana samun taro sisin haka kun taimaki al'ummar ku saboda gobanku. ku to amma yanzu manufar mu ne kowa wai ko shi kuɗi kowa ban haushin baka san ma ya za ka nemi kuɗin ba. Ko ba shi ba suka ce a kasuwa in kana da dubu goma za ka siya abu kasar da shi dubu sha ɗaya to in akwai abin da za ka siya dubu goma sai dubu sha biyar shi ya kamata ka siya ko ba shi ba ne. To inda ba wai wahayi aka dole yawan ka siya to a komai ma haka ne. Sannan kuma ka gina al'ummar ka dai alal aƙalli ka taimake su in wannan manufar ka ce wallahi sai Allah ya sama abarka da baka san kanta ba ma. in muna farkasa bari in taimaki al'ummata in buɗe wata irin makaranta ta zamani yanzu zaman da muke fa akwai darasin da wallahi bai kamata karanta shi ba kwata kwata makaranta saboda an daina amfani da shi a duniya kwata kwata an daina akwai su da yawa an shigo da kuma sababbi sai ka duba sababbin da ba wahayin qur'ani bane bari ka sai ka canja sai ka dauki na zamani ana yi a tabbata maka lokaci baka san ma me zai karantawa Allah ubangiji ya so ne to kaji yace daga cikin abin da ya ja wannan musifar akwai shigar samari da yawa wanda ba su da makami cikakke ba su da komai in ban da gaggawa da kuma kishin addini to yi saurayi haka yi kawai shi faka faka faka faka a yi a wuce to shi kenan sai ya zanto ka wuce kuɗi don neman sa shi kenan a ga magana ka sa ƙare kenan ya ce abu na uku adadin da mushrikina kana kasiran balaga aksar min al-ad'ifaini adal muslimina malaki cewa daga cikin abin da ya jawo cin nasara a kan ɓangaren musulmi karan farko shi ne adadin musulkai yana da yawan gaske don sun linka musulmi har sau biyu an kawo mana cewa musulmai mutum dubu goma sha biyu ne to su kuma kafare sun kai mutum dubu ashirin da hudu kaga sun linka wannan ma ya taimaka karan farko aka shiga wannan firgitin tsora amma dai mun sani a baya cewa adadin kafirai baya ja musulmi rahin nasara in sun bi tsarin da manzon Allah ke kansa tun daga shi a yakin badar mutum ɗari uku suka cin sara kan mutum dubu ɗaya a ga ninki uku ma arnin suka musu ina fata an gane ya ce abu na hudu anna malik bin aufin sabaka bijehihi ila hulili shi shugaban mutanen hawa da bangaren kafirai ya riga musulmai zuwa kwarin hunaini fata hayya a hunaka sai ya shiri cikakke a wannan kwarin da ya zo kalli filin da za a yi wannan yaƙin ya riga musulmi zuwa kuma wannan ne hanyar zuwansu sai ya kasa rundunansa kashi-kashi ku tsaya a nan wannan ku tsaya a nan wasu ku hau kan dutse ku ku shiga duk gunda yake mashiga ce da gunda za a mutane kofar rago ya sa mutanen shi a gurin kaga wannan ma ya taimaka gurin firgita musulmi a karan farko ina fata an gane yace wata hayya ko ina ne wa wada al-kama'il ar-rumatu fi madaqil al-wadi yasa maharban su kwararru abin da yake guri mai matsi za a shigo kwari ne za a gangaro to abin da za a samu ga tsatan dutse anan ga tsatan dutse anan hanya siririya kuma tsakiya sannan kuma gangarawa ne na mata hangane to sai ta maharba suka lallabe a wannan gurin kuma sun yi amfani sun yi abin da ya so saboda da aka zo ka fara harbi ba a yi aune ba na gaba sai suka tsorata su wannan samarin kenan ɗan a mutu a mutum kasan ƙarya suke ai da kuma sai aka juyu baya a guje saboda galibi din ba mutum ba mai ƙarfin imani bane bai san asalin ma jihadin ba guduwa zai bai san abin da yake ci ba ka kuma dama su samari ne kawai ina fata an gane sai suka juyo to sun juyo wannan kuma ga wasu suna gangarowa kuma hanyar ƙarƙarama ce kina ka rinka karo da juna kuma ga harbi ta ko'ina haga an riga an tsorata to wannan shine abin da ya faru yace ko ala jawanibi ya saka su a gefe gefen waɗannan wannan kwarin yace wa faja'ul muslimuna suka shamma su musulmi fara tsaya yarmihim bin nibal suna harbin su da kibiyoyi ko wa bil hujumin menene mubarrati da kuma kawo hari na bazata lokaci ɗaya kawai dama ya shirya da kun ga sun gangaro da guri kaza gaba ɗayan ku ku dubu goma sha ɗin nan kawai ku tafi a lokaci da ku kai ku saki masun ku wasu kuma saki cibiyoyin su kaga abin za ga ai yawan ya bacin ko za ga abin babu adadi kuma ga kukan mutuwar kibiyar ka ɗaya masifa ne barin fana kuma ta samu mace ya ce abu na gaba kana la'adu muhayyi'an wa munazziman su abokan gaban sun riga sun shirya kuma sun yi tsari wa musta'iddan sun yi shiri sosai lil qitali akan yaki sun shirya cikakken shiri akan wannan yaki yace hala madatul aljaysh muslimina da suka fuskanci lindinar musulmi a lokacin sun riga sun gama shiryawa sun gama tsarawa su kuma musulmi ba su dauka cewa kafirin suna wannan gumba haka ba hirin yaki ba an san da za a je yaki amma a ina za a gama a yakin ba wanda ya sani so a cikin tafiya ne kawai wani ma gingidi yake wani ma an goye a bayan dabba tana bacci wani ma takobin sama cikin gidansa yake kaga ba wani shi domin bai dauka annabi yakin ba kawai sai ka ji kuma ruwan kibiya da masifu ta ko ina to wannan shine abin da ya faru ya ce farko daga dalil mushrikuna ya san su kufi yace ai su mushrikan sun zo da shiri cikakke sun yi sauran sauran yaƙi ruɓiyar wanda aka taɓa ganinsa ya ce saffal khaili an sa sahun dawakai sun malmuƙatala can da aka sa kuma jarumai mayaƙa masu ƙafa masu dawakai a farko a ga doki kaɗai in yi kanka da sauran su ma ya kama makami ne shi ma to sannan kuma in mai doki wuce ka da gudu kana shirin ya za kuma ga masu takobi a baya sun biyo shi shine infantry kenan ko yawwa kuma suna bayan su yace summan nisa'u sannan kuma ka sa mata a can baya yin ra'i dalika summal ganamu summan na'am aka sa kuma dabbobi da dukiyoyi kuma a can baya yace abu na gaba wujudud du'a fil iman alladhina aslamu hadisan fi makka yace da daga cikin abin da ya bawa musulmi matsala a wannan yakin an samu wanda suke masu raunin imani sun musulunta ne ɗazu ko jiya ba san abu jira na musulunci ba to kaga in yaga an yaki inda ya saba zuwa yaki zaman jahiliya ya san ya mutu yakin jahiliya ba wani maganar lada da yake shagun Allah saboda ka zai kokarin yanzu tunda yaki ne bari ya gudu kar a kashe shi bai san cewa yakin musulunci in an kashe ka nasara ce domin shahada mace ne to ba su da wannan ilimin zaka kuma ga sunan da yawa kuma su ne a gaba gaba na ba kun gane to shine yace fakar dalika rabul nuqil al-sayli wa hadalatu ghairihi yace wannan sai to shine ya bawa mutane ko kuma mun tsallake ne eh fatarru sai suka gudu fan qalabatul awla ku awwaluhum ala akhirihim sai na gaba suka koyi juyawa su bi na baya an gangaro a wani gangare na gaba ya ji ruwan kibiya da masu da masifu sai juyo a guje na sanya hau tudu su kuma tudu suna ƙoƙarin gangarowa ko ba su yi aune ba sai ake kawai sun ya faru a gudan to wannan kaga sai zuwa mutane matsala mai yawa kake fara da alika sababan to za ka wani hin sababi yuqu ila sayli wa hadima tujarihi sai doki tun da ya shiga cikin matsi ba da za a yi ware dole zai faɗi ma na ba ta gane ba gun da zai gudu ba zai gurin gangarowa ne sannan kuma ga wasu sun biyo da dawakan ana karo da doki da doki haka dole wani zai faɗa ci to in ya faɗi kuma mai tafiya kafa ya zai yi ko wanda bai faɗi ba yana bayan wanda ya faɗi shi ma da tafi da shi shi ma sai faɗi haka aka rinka yi kuma ga kibiya na zuwa ta ko'ina haka tsoro ya riga ya kama mutane ita wannan shi ya jawo aka samu asbab na cin nasara akan musulmi a karan farko wannan kaɗan daga cikin abin da malam ya kawo mana kenan don ka koyi darisa a cikin rayuwa ina fata an gane to ha gani to sai mu karanta kuma saniyan abu na biyu awamilun nasari ita kanta awamilun nasari fi hunani da su asabi yace ita ma abin da saka samu nasara yace abubuwa ne da yawa min ha da gaski sai batur rasul sallallahu alaihi wasallam fil qitali manzon Allah da ya tsaya a wannan fagen dagar bai motsa ba wannan shine abu na farko da ya fara bawa musulmi nasara shugaban ku tafiyar gaba daya wanda kowa ke kaunar ya ba da ransa a kashe shi shi shugaban ya tsira shi ne manzo Allah sallallahu to shi na nan a tsaye to bayan kai ka da ka gudu sai kuma ka ji ga manzon Allah ya ce a kira ka ka dawo sai ka gane ah a ina nake ne na bar manzon Allah baya na to ya zai iya tsaya kuma hayya ko sai a dawo to kaga wannan ya taimaka wurin dawo da musulmin hayyacin su suka juyo don su amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai to shugaba sallama ya tsaya fil qitali a gurin yaki wa adamu tarajihi ko kadan bai yi zo gaban tunama juya yace mimma ja'ala junudus yasbituna wannan ya saka suna sauran rundunar kuma suka dawo suka tsaya wa yastahibuna wa yastajibuna annida alqaid sabit suka fara amsa kiran shugaban da yake suka bar shi a baya a tsaye ba mun karanta ba da manzon Allah ga sun wado cewa Abbas ka tsage murya ka kira su su dawo aka fara kiran su ina ashabu shajara ana muhajirun ana ansar ana kaza kai mutum ya tuno ah ya haka to kuma sai fara kokarin dawo saboda ashe kai ka gudu ba kamar manzon Allah baka sani ba shi kuma sahabi me suka ce manzon Allah fidaka abi wa ummi ina fata an gane ya manzon Allah zan ba da uwata da ubana na fanshe ka in ma'ana in wani abu zai faru a ce mutum ya kawo baban shi da mamansa a kashe su dan manzon Allah ya tsira to sahabi zai haka ina fata an gane to kaga ya kuma zai je gudu bar manzon Allah haka ba zai je gudu ba daga suka daddawo cikin sauri ya ce abu na gaba shaja'atul a'id ja abin nan jaramtar shugaba shine manzon Allah har rasulu sallallahu alaihi wasallam qa'idun qa'idun yace shugaba ne lam yathbut fi makanihi yace ko kadan bai yi ga rawa ba a inda yake fa hasi yace ko kadan bai yi zo ba a inda yake tafi a ringa ta gaba tafiya bai juya baya ba yace bal ba mata ba taqaddama na haul aduhi shi ya fuskanci ma bakan gaban ne rakiban bagalatahu yana hayatan alfadarsa fa tafika yarkudu ya sa ya saka daga mar alfadar nafsi gudu ta cikin kafiran ko ibagalatihi ibn al-kuffar wal abbas akud bil jamil bagla yakfiha an la tasra abbas kuma ya riƙe ragamar dabbar wannan alfadarar katta yi sauri ta kai manzan Allah cikin tsakiyar kafirai amma shi manzan Allah zaburar ta yi ma yana cewa kafiran anar rasulu la kazi ni ne manzan Allah da gasken gaske gani nan ana ibnu abdul mutalib ni bi dan abdul mutalib kaga yana suka ce aya fagen daga ya halatta ma ai alfahari a fagen wajen daga mutum yi firari ya ziga kansa ya halatta a fagen daki amma ba bayan yaki ba Allah baya su dan ka ba kafure haushi da tsoro yar da kace kai ne din gidan kaza kaza darimi kal ya halatta wannan babu ne to bare kuma zakin da ake ne za ba ma nan bane ko ai Allah ta ne zamani ko yau to shi yace sibatu alqillan lil muslimina abin da ya jawo daga cikin mahallar yace akwai wasu jama'a kadan sun tsaya tare da manzon Allah wa haulahu a gefensa hatta da alladina tawallaw suka daga kiran wa'anda suka gudu har suka dawo wa akmalu almasira suka dawo gaba ɗaya suka dubi manzo Allah ba sai tasibat duka kuma suka suka tsaya suka tarke wal birr wal qitar suna yi manzo Allah biyayya kuma suka yaki hatta nasar har Allah ba da nasara to haka da a ce manzon Allah bai tsaya ba ai da ba kuma maganar dawa kowa ya ta kansa ina fata an gane an kawo gida farmaki da gida ya saka tanga ya gudu to wa zai tsaya aga gida hikir ya ta ihu kuma shikir ko ba hikirin ba to amma in ka tsaya kana kokari kaga baban naka ma shi magana ya dage kai wala ka dage a ce ko to kaga ne amma kaga shi ya ta katanga to kai wala ka dage kai wala ka kabe Allah bin gije kare yace sur'atul istijaba al-farina gaggawar amsa kiran nan wani suka gudu din dazu daga kira ana kwalla musu kira kai suka juyo a guje to wannan ma ya taimaka gurin cin nasara saboda a sai sun ɗauki lokaci kaga za ta kira ne a ta kira ba da ya dawo amma ana kira da mutum ya ji kiran kawai sai juyo har mun karanta cewa idan ya ga dokinsa ba ya iya kawo shi ba ma saboda matsi kawai sai duro ya bar dokin ya ɗauki kawai garkuwansa da takwabinsa ya fito a kafa don ya zo ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kada shi ne in manzon Allah ya kira mutum ko me yake wajibi ne ya amsa wata rana zana kira wani sahabi yana sallah sabon bai amsa ba wani zai same ta me ya hana ka amsa da kira ka yace ya manzo Allah sallah nake yace baka ji abin da Allah ya ce ba ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum lima yuhyikum ai sai kai ka sallar kawai tunda nafila kake yi sai ka amsa kiran manzon Allah ya fi nafilar ayagun Allah na fata an gane to haka abin yake to mu kuma yanzu fa idan manzon Allah ya ce ai kaza ka ji ka sani to wallahi wajibi ne ka je ka aikata kin yin wannan abu ne da maka bala'i a rayuwarka ta duniya da kuma lahira sai da kuna ganewa duk wanda take sunna yana sane to ya shirya gamuwa da masifa a duniya kafin lahira saboda matsayin manzon Allah na musamman ba a sa'a masa a gada dai ai mun karanta da ku yakin Uhud ko me ya faru an karya umarnin da manzala ya bayar guda ɗaya Allah saukar da bala'i wanda ba taɓa ganin irinsa ba aka jiwa sahabbai mutum saba'in suka mutu a yaƙin suka yi shahada manzala aka ji mara rauni mummuna aka fasa mara kansa aka karya mara haƙorinsa na gaba duk a yaƙin uhud saboda me ba an saba umarnin manzala guda ɗaya kuma ga manzon Allah a cikin sahabban amma Allah saukar da wannan ladabin don mutane su gane wane ne manzon Allah yasa da kalubalen ka ne fa duk abin da kaji an cewa sunna ne wallahi in baka yi ba ka shiga uku wallahi ka shiga uku haka magana cewa ma amartukum bihi fa'atu minhu masadatu duk abin da na baku umarni to ku aikata shi gurgurdan ikon wa ma na hayatukum anhu fastanibu in kuma na hana ku abu to ku nisance shi in manzan Allah ya hana abu ka sani kuma ka je ka yi to ka gamu da musifa sai Allah maka hukuma tabbas saboda matsayin ki ne musamman ne shi sai ka gamu da wannan uwar ko da ka tuba daga baya saboda matsayin manzan Allah ba na wasa bane ba na wasa bane kwana a ce mutum ya yi abin akan bai san hukunci ba to ga hukuncin sa da sauki a musulunci amma ka san manzan Allah ya hana kuma ka je kai karfin hali kai ka san mazala ya ce a yi kuma ka ƙi kuma ka yi agasin shi ma ba ga ke ba da mutum ya shiga uku kisa kullum yake ta faɗa duk abin da kasan sunna ne fa za ka ce ni ahalin sunna ne to kusa an ga sunna gaba ɗaya a koman ka fa a koman ka fa sai an ga sunnar manzon Allah kina fa kana ahalin sunna fa amma ba zai ka zo ka bi sunna ka zaɓa ka zaɓa ka zaɓa ba kamar kuma sauran a gagalanto a fatu minuna bi ba a da kitabi ko haka bane tunda ka zaɓi mai sauƙin yi kuma wanda ta dan ba da wahala za ta za maka tsangwame ka ko a zage ka cikin gari ko a gidanka kuma sai ita ka dan ka dan yi mada ko a dan yi a to mutum ya shiga musiba kada ka zama sunna sak bid'a sam sai Allah ya ma albarka kuma ya maka lada mai tarin yawa Allah ya sa mu dace ina miki yace wuqu'ul jayshil muadi fi kadai ko asfal qatil wa huwa adamul istimrari kadar jayshil islami yace to an samu su asalin wa'ancan yan adawar masu kawo halin da suka kawo to sun wayi gari kuma a cikin wani hali na rudani da kuma cikin kuskure saboda ba su ci gaba da dogewa akan yatsar ko kare lagon kafirai ba da aka zo aka fara gwabza yakin ai mun karanta sasin da jikawata ko da mun ɗauki ƙasa ya watsa wa kafiran ya yi addu'a ya ce Allah karya ku ya ce ina kallo in ji wani sahabi ta daga nan sai kawai al'amarinsu kawai baya baya yake karsashin jikinsu yana zama lo lo lo lo har aka ci sa a yaki saboda addu'ar manzon Allah kuma wannan ƙasar da Allah ya je watsa babu mutum ɗaya a cikin kafirai da bata shiga idansa ba to idan ka ya shiga da isa to za ka kokarin tarewa ne ko kuma ya za ka yi magana yaƙi haka kawai saka da an daki wuyan mutum ko an karya mar kafa ko an kama han daure da sassari to haka daga nan sai Allah karya su sai Allah ba sai sana bangaren musulmi kuma yace min ma da alfusa ko samila ya jeshi islami wannan sai ba musulmi wata fursa wata dama mai gwaɗi a bangaren su ya talaqada anfusahu wa ya'udu ila sa'atul qitali wa yasarifu al-qitalu min jadid sai wannan yasa dawo da suka yi suka nutsu manzo akwai ba da umarni aka shiga yakin to hakan da an ƙara wani kaman yunkuri an ƙara wani ƙarfi na musamman ba wace ya ce wai ja da baya ga rago ba tsoro bane wani shiri ya sako zai ƙara fuskantar kuma batun gaban sa to sai zan tuya ba musulmi karsashi karo na biyu suka kawo kuma da himasa da jin haushin abin da ya faru ɗazu sun gudu sun bar manzon Allah yanzu kuma sun dawo to ya mutum zai ji aransa bari yayi abin da kuma zai yaba wa manzana zai yabe shi saboda abin da ya dazu da kyauta bari yanzu ya kokari doubling effort ɗinsa kuma sai Allah bada sa daga wannan abin yace yi tsaye ko ina ne bigatin ne qa'idu sabitu sun yi wannan kokari ne karkashin shugaba wanda yake jajirtacce shadda'un rasul sallama wanda yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jarumin jarumin aga shi yazo ya sake dabarun yaƙi ya sake nuna musu ya ya kamata a yi kuma sai Allah ba da su nasara eh yace abu na gaba dabtul hasa ƙasa da manzo Allah ya watsa fadala sai sallallahu alaihi wasallam alhasayatun farumiya bi bihinna wujuhul kuffar manzo Allah ya danji ƙasa da hannayensa masu albarka sai ya watsa ta a fuskar a fuskantar abokan gaba kuma Allah kai ƙasar ta shiga gidan kowa a gwanda wannan ma wani aiki ne da Ubangiji ko ya yi shi mutum dubu ashirin da wani abu a ɗauki ƙasa a watsa ta shiga idan kowa a gwanda aikin Allah ne yasa Allah mai faɗa manzon Allah wa ma ramaita iz ramaita walakin la harama yayin da ka jefa wannan ƙasar to sa ƙasar a idanunsu ba kai kai ba Allah ne ya sa ta shiga gidan kowa da kowa a wannan duka iko ne na Ubangiji saboda mai albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma sai ba wa musulmi tuni tana kan yaki saboda yanzu ga mutum ya taho da kayan da a cikin da doki sai duka idan shi ya cika da kasa to wanda ya zai bai sai cigaba tafiya ba sai kokarin jazi a kwakwala idan ya tutture sauransu to anan kuma sai ga an masa abin da ake so a masa sun makala sannan bayan ya asa ce in hazmu wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin annabi muhammadu Allah ya karya ko kuma kun karya a yakin nan kuma shi gana hakan aka yi kagan manzan Allah ya yi aiki kuma ya yi addu'a ina mata an gane don ka gane a nan ma suka ce malamai don ka nuna maka musuluncin manzan Allah ba addu'a kaɗai ake ba ba dole sai ka yi aiki bayan ka yi addu'a ya Allah ka shirya mana da zuri'armu wannan wajibi ne akan duk wani uba ko wata uwa sannan kuma ka tsaya kai ma akan ɗora ‘ya'yan a hanyar shiryar shi kuma aikin ka dole ka ɗora su kuma tukunna ka yi addu'a so haka inda manzo Allah ga dama ko sai addu'a ce ya Allah duk a halaka su zai ji yakin ne ai ba zai ji ba kuma Allah ba zai halaka su ba zai halaka su amma ga ya tafi yaki tunda kullum ake tagiya mutane ka gane fa asalin addinin manzon Allah da kuma addinin yan tasu ya za za su maka kida da watsa shine addini in haka ne addini dan da aka tafi yaƙoƙin da manzala yayi gashi yanzu kuna ji muna karantawa an tafi yaƙi mutum dubu goma sha biyu musulmi tare da manzon Allah suka fuskanci mutum dubu ashirin da hudu ko fiye da haka ba kuma ga abin da faru a yaƙin inda kiɗa ne addini me zai kuma da Allah wajen wannan yaƙin amma za su maka addini ya shauƙi ya shauƙi in bi a kenan ya sauyar manzon Allah to kai kake yin ci kyau haka da san manzon Allah kuma tafi da yaƙi shi da kansa dan ayi ne dan a yada addinin Allah a raba mutane da bautar gunki da bautar wa Allah fa shi ne aka ta yaƙin nan fa gaba ɗaya ba kuma kai yanzu da haɗa ka da a ce kawai ka zauna ka shantake kawai inda kana son wani shikenan kai azalla bala shakka ina ba haka bane musuluncin manzon Allah ka yi addu'a kuma ka yi aiki ka karanta shi manzon Allah ya yi ka dina fa ka baro Madina ka taho Makka akan abun hawa kaka ce malamai fa in kai ba hanya mafi sauki fa sai mutum ya wajen kwana tara daga Makka bai zo daga wajen zo Makka akan doki ko akan zakuni to ko a yanzu ake da kayan sufurin zamani in ka hawo motocin nan dogaye na mutanen Makka din da ake wani safar sai ka zan awa tara ba ku zo ba tunda ba gudu suke sosai ba in ka kama ka biya kuɗi ka ka hau irin GMC ka biya kai kaɗai shi ma kuma za a zan awa shida eh ya shefa haka ma to ai ba gudu suke ba su gudun su ba irin namu na haukan nan bane dan kilomita gaba da 420 ne ai daga Madina zuwa Makka 420 ne kuma ga hanya mai kyau amma doka ne ba domin ana kiyaye lafiyar mutane shi za ka ga an yi shekaru ba ga an ta hatsari ba amma mu nan ba titi ga gidaje a kan kwalta ko ba ga gida ba yanzu babban titin a gari fa mai zuwa wani gari amma ga gida a jikinsa ga yara ga kasuwa ta dawo duk kungiyar ma da bakin kwalta ko mutum ya saka mota ɗari da arba'in ya shiga garin mutane a guje ya buge mutane ya kashe na kashewa tunda ba a hukunci kada ta to ya za a yi kaddara ne za ga mu Allah sauki yace abu na gaba isti'ana wal istighatha billahi azza wa jalla neman taimako da neman agaji a gurin Allah fa kada ka sallama ko ina ne yaluhu alallahi bidduai bin nasai al adai yace manzon Allah da kansa ku ji wannan magana fa manzon Allah da kansa da matsayinsa amma ya dukufa yana neman agaji ta hanyar addu'o'i a gurin Allah cewa ya Allah ka ba mu nasara akan abokan gadawa ya Allah ka ba mu agaji ka za mu ɗauki ya suka ce malama ida ba a neman agaji ko nasara ko taimako sai a gun Allah shi kaɗai kamar yadda shi kaɗai ya cancanta abautawa to shi kaɗai kuma ake neman taimako a gurinsa ba ka da lafiya to ka roƙi Allah talauci ya dame ka to ka roƙi Allah kana neman sa'a ka roƙi Allah duk abin da kake nema wanda Allah ne kaɗai ke ba da shi dan adam ba shi da mallakinsa in ka roki wani ba Allah ba to mutum ya shirka shine fasarar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah kuma gare ka kadai muke neman taimako wani ga manzon Allah da kansa da bala'in yazo bala'i Allah ya yi sai addu'o'i roki Allah ta dauki kuma tukunna aka shiga maganar yaki to kaga nan ma ya gane ba addu'a kaɗai manzon Allah yayi ba hakan su ɗan bid'a sun fi kowa kurin addu'a kuma ba yawa suke ba fa kuma mutum yana bid'a ma ya addu'ar Allah ba karba kada ba ka wani tsoro ya saka wani wani katon tarbi ya yi waye da rawani duk kawai galibi kawai suna neman kuɗi suke har da wata maka waya yayi ba na abu za mu yi addu'a za mu gaya wa Allah sai ka ce wani sa'ansa lafazin babu kan ba ma mutum girmamawa a ciki ai akramakallah kana kaza haka ba komai za mu gaya wa Allah haka suke cewa yana maka wani shan ƙanshi to Allah ai ya mutu haka ai ai Allah ya girma a gaya masa abu ai sai daga ce za mu roƙi Allah ka ga yafi um alamun kaskantarwa cewa kai bawa ne za ka roƙi Allah ya maka amma ba komai za mu gaya wa Allah kamar ka samu da wani abokin gwamna ne da Allah ka zaka da sakarka damu zan ga excellency zai faɗa maka da confidence domin ya isa a gurin gwamna to Allah ko wanda yake da matsayi haka abunsa ne babu ai manzon Allah ne hukuma kuma ga Allahnsa ina fata an gane sai ka ce to za mu roƙi Allah amma ba komai za mu gaya wa Allah dama mun sa akwai kafi guda miliyan uku wala ka zai gaya maka yana maka hankali ya sa wani katon rawani ya saka ta katuwar alkyabba da wani wani wani sarbi mai tsada a dubu fa bida da sarbin naira goma da sarbin miliyan goma duk ɗaya ne fa amma saboda dodododo sai rike maka da katon tarbiyya baka tsoro ba kawai da lissafi wani bukatar dai lissafawa ne fa to duk ɗaya ne mana ya sha wata katuwar kujera ya cika kwanan gina waɗansu abubuwa ga katar ga waye duk firgita ka in ka ne da bahi dubu ɗari gita kai wani abu ɗarfin dubu ɗari sai ka bahi miliyan ɗaya ba ka suke mutane ba m419 wa za su gaya wa Allah kuma wallah duk wanda yake bid'a ko yake al'akal biddini ba an karanta cikin alari ba wala ya zalla lahu akal bi shafa'a aw biddini ko bai bane waye ce ma ga sai da addu'a a matsayin kana malamin gaske in bala iya zo ba duk kun sa hada kai a ciki ba tutumuwa za mu iya aikin mu shine addu'a da roƙon Allah ku kuma ku je ku aikin ku shugabanni adalci kowa shi bane kowa je aikin sa sai Allah ta wani tsoki to gane sai ai to biya na zaka yi ba biya na zaka yi ba ko sai da addu'a ake ba sai da wai amma zai ce maka dai je za su gaya wa Allah sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza ga wasu mu dai kuma sara ya ba su manyan riguna dubba dubba da ba sa yin sana'ar komai sun zama tikata kamar wasu kamar wasu can sai su baka tsoro wannan duk damfara ne wallahi damfara ne manzon Allah addu'a yi da kansa matsayin manzon Allah ya daga hannu zai addu'a sannan kuma ne ya shiga yakin kaga ba kawai addu'ar yayi ba ku gane ba addu'ar ka yi ba sai da yaki yasa kullum ina girmama wata magana da muka gada a tsangayoyi gardi fa yace ma idan kai iza waka ma'ana kai addu'a kan ta iza waku to sai kuma kai iza kafa ma'ana ka fita ka nema daga nan sai ka samu zabaka sai ka samu biyan bukatar har gaskiya faɗa ka yi addu'a ka fita nema sai Allah ya baka to a sunnar manzon Allah ba a yin addu'a kaɗai ba a yi aiki ba gashi nan ya baro garin su ya zo fatahu makka ya gama bai huta ba ya wuce hunaini ka tuna wannan maganar fa kuma duka akan doki ne ba ma ba doki ba alfadar yake hawa fa yanzu idan ka samu wanda iya hawa doki ya hau doki yau a garin nan yayi yawo daga la'asar karfe 4 zuwa 5 in ya sauka wallahi sai ya sha wata baya saboda ciwon jiki dole sai ya sha wani magani analgesic saboda jijjiga kai yake to ya baro Madina kilomita 400 da wani abu akan doki din kuma ya zo ya tafi yaki halal Hunaini kuma kaga lokacin kai a addu'a shikenan babu aiki baya yiwa dole ka yi aiki kuma ka yi addu'a sai Allah ya baka abin da kake bukata insha Allah ko ya ce to daga nan ne fa ya ce sai abu na ƙarshe da ya tabbatar da salasala ce in zadul mala'ika Allah sun ƙaddam mala'iku fi giyar zuwacin a wannan yaƙi wa musharikata hun fiha su ma suka yaƙi a tare da su manzan Allah kaga da manzan Allah ya yi addu'a da manzan Allah ya jajirce har na mutum dubu ashirin da wani abu shi kaɗai ya fuskance su da hidda bai fito mutum biyar abunsa ba sauran abokanan duk sun waɗe sun gudu fa manzo Allah ma ya fuskanci waɗannan arnan da zuciya mai ƙarfi yana cewa anar rasulullah kazi annabi ne abdul mutalib Allah ya ga abin da manzon Allah yake sai sai masa da mala'iku ko kun gudu mutane to ga mala'iku to da shi ma bai shiga cikin su fa haka ba za su samu ba yasa duk wanda ya mutu yake ce ma kai rama addu'a yaudarar ta yake in mamarka da ranta to ka je kana da gurin addu'a ka je ka mata abu mai daɗi ta ce Allah kai wa ɗana albarka Allah ya raba ka da bakin ciki in kana da iyaye abin da ka taɓa tsari kafin ka rabu da su wallahi kafin kai ka mutu sai ka mutu alheri ta ce Allah ya biya ma bukatunka Allah ya faranta ma duniya da lahira sai ta faɗa maka haka su bisa jin daɗin da kake musu to wannan ka samu wannan to ba dai mutum ba wallahi sai dai Allah ba dai mutum ba kafa ƙarfin mutum saboda su wadansa kadni abun Allah matsayin su kenan iyaye amma in banda mahaifanka a doron duniya yanzu ba wanda zai ma addu'a garanti Allah karba wannan ila wakalan in Allah ga dama ya karba in ga dama ba ya bari amma mahaifanka yanzu suka maka addu'a wannan manzon Allah ya tabbas Allah zai karba saboda matsayin su to an hana ka musu biyayya kuma kaje kana ba wani shirme kuɗi na girma ta bar mamarka a cikin tsumma da yunwa wai saboda lalacewa kayan sakawar matarka ta cire zai ta mamarka ta saka kayan ɗakin matarka ka canza mata sabo kuma ka ɗauko tsohon ka kai mamar ka mahaifiyar ka ta saka ya Allah zai maka albarka malam ai ka gamu da bala'i a duniya uwa fa ka ɗauko yari irin targal ɗin nan mai zafi ko wagan bari an da zafi wagan bari fa wagan bari fa mai aiki aska tara baban ka tsoho a wannan gun ka zo ka zabga masa shi ai ka cuce shi wala ka cuce shi in kana ƙaunar ka daga so yadi masu kyau mallaye yadi masu masu tsadan nan in kana da kuɗin kamar ɗinkin zamani da su mai sai sa kayan sai more gashi ba nauyi ba komai amma wani fa wai sai shi da kansa din ya kashe riga shi fa sai dauko kuncin rigar ya ba ubansa mahaifi ka san wannan bala'in yayi bala'i Allah ka tsare imanin ya ya bai sani ba ya manta dai shi ba ya fi ayagan da yake musu ba ai mutum ko ma ku tana san me baban shi mishi da udama masa ko ba shi da hankali ko mutum bai san me bakar amara aya ko hadisi aya sun iyaye iyaye ne alai ya ce Ubangiji ya ba da labarin wannan abu yaƙin ce kuma shigar mala'iku cikin yaƙin hune ne fi kitabihil karim a littafinsa mai daraja mai alfarma cikin qur'ani haythu qala inda Allah ke cewa wa azzabal ladina kafaru Allah ya alfa da kafirai wa zalika jazaul kafirin sai da Allah faɗa da mala'iku mala'ika filla mutum ya yaga mana musifa mala'ika ya sa tsamin ga da mutum ai ga uku a duniya bai mutu ba kafin ya mutu amma haka duka wannan ya faru ne saboda me ƙarfin imani da suka nuna su sahabba tun daga manzon Allah a tsetar kuma ya shiga cikin yaƙi ka je auna wannan abun mutane dubu ashirin da wani abu da kayan yaƙi na masifa da mummunan niyya kuma sun ga yanzu gashi an kore sahabban sun gudu illa ga manzon Allah a fili a gaban su sun iyo kan shi kuma ya cikin su amma kira yake anar rasulullah kazib anabnu abdul muttalib ko ba shi ba ne gani nan ba ƙuya yake ba sallar salama shi jarumi ne in ga mutum ya ƙuya bai kai ya kai wani ko kamar ka samu wani ƙaura ne ya ha maganin ƙarfi ya yi tsafin sa ƙarfi batin sa gani matsawar shi ne ai ai ba namiji ba ne ai ba namiji ba ne shi ne dai zama ciwo ba za ka zama ciwo ba to maza la shi ba haka ba ne sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tsaya nan ko to sai mu tsaya nan insha Allah sati da muna raya kuma sai mu ci gaba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا صرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت السلام عليكم ورحمة الله